بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانا الحميس 18 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na shida insha Allah cikin jerin geddarusa daga littafin Qiyamul Layl wallafar al-Imam al-Hafiz Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama malam ibn jauzi yana yi mana magana akan falala da dabaru da abubuwan da suke da alaka da abin da ya shafi yin ibada da daddare tun daga yin sallah salati istighfari karatun alqur'ani tuba gabatar da addu'o'i da sauran ibadoji waɗanda mutum zai dinga yi cikin dare don neman samun shiga a wurin Allah Ubangiji da kuma kyauta alaƙasa da mahalicinsa. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. Za mu tashi daga inda yake cewa, "Wamin zalika an yaftatiha salatahu bi raka'ataini khafifatayn." Yana magana akan wato wasu abubuwa da ya dace mutum yayi da zaran ya farka. Akwai addu'a, akwai abin nan wato wanke baki, akwai kuma sanya tufafi wankakke mai kyau. sai ce wa min zalika daga cikin kuma abubuwan da ya kamata mutum ya yi idan ya farka daga bacci an yaftatiha salatahu bi raka'ataini khafifatai mutum ya fara sallarsa da raka'o'i biyu dan gajajjeru wato yana so ya salla mai yawa ya sallaci dogayen raka'o'i to ya zo a cikin sunna mustahabbi ne mutum ya fara da sallatar raka'a biyu yan takaitattu karanta fatiha da gajeriyar sura fatiha da gajeriyar sura yayi sallama qala akhbarana ibn al-husaini qala akhbarana ibn ibn al-mudhhibi qala anba'ana ahmad ibn ja'far qala haddathana abdullah ibn ahmad qala haddathani abi qala haddathana muhammad ibn salama an hisham an muhammadin an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama yake cewa idza qama ahadukum min al-layl idza qama ahadukum yusalli min al-layl falyabda bi rak'atayn khafifatayn idan ɗayan ku ya miƙe wato zai yi sallah da daddare Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fara da wasu rakawoyi guda biyu takaitattu malai masu sharhi suka ce kamar da aka tambaye al-allama ibnu baz rahmatullahi alaihi aka ce mashi mai hikimar wannan rakawai yake cewa ya tahayya'a ila tatwil wannan kaman wani shiri ne dan mutum ya tsawaita karatu sai ya fara da kadan kadan yadda ka san idan zaka yi tafiya da mota ai bai yi a ce da sanda zaka tashi sai ka kure mata mareji dole ka tafi a hankali a hankali har ta wani yace a ya tahayya'a lit tatwil fil qiyam war ruku'i dan mutum ya shirya wa tsawaitawa a wajen tsayuwar sallah da wajen ruku yace fa innahu domin wannan takaitawa a farko yunashitu yana sa mutum nishadi farawa da wannan rakoyi guda biyu takaitattu yana sanya wa mutum nishadi wajen yin sallarsa malam yace in farada bi ikhrajihi muslim muslim ya kadaitu da riwayar wannan hadisi وكذلك ينبغي أن يكون التطوع بالليل ركعتين ركعتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى yace haka nan kuma rakawoyin da za a dinga yi cikin dare sallolin to ana so duk bayan raka'a biyu kai sallama duk bayan raka'a biyu kai sallama duk bayan raka'a biyu kai sallama yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli mathna sallar raka sallar dare raka'a biyu biyu ce qala akhbarana ibn al-husayn qala anba'ana ibn al-mudhhib قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال وحدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر كتاب قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل wani irin umarni kake ba mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun zo sallar dare qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace yusalli ahadukum mathna mathna dayan ku ya salla bibiyu bibiyu fa idha khashiya subha salla wahidatan sanda ya ji tsoron kada asubahi ta riske shi to sai ya sallaci guda daya fa autara fa autarat lahu ma qad salla min al-layl sai ta gintse mushi abinda ya sallata ta mai da shi wuturi wannan ita ce ka'idar umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun sani a ka'idar usul fiqh aka samu sabani yana gaba da aiki saboda mu riko da wannan jama'a shine asali cewa sallar dare raka'a biyu ne wancan hadisin da yazo da cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a hudu wannan aikin shine aka ambata kuma a ciki ba a faɗi cewa yayi sallama a tsakiya ko bai ba sadaka sai ka ɗauko wannan cewa to yana yin sallama a tsakiya inna ma abinda Aisha take nufi in ya tashi da yayi biyu zai ƙara tashi yayi biyu ba zai huta ba sai yayi hudu wannan shine abinda masu sharhin hadisai suka karkata zuwa gare shi a shekul albani muhammad nasir din shine ya amfani da zahirin wannan riwaya kawai ya tafi zuwa ga cewa ana iya yin raka'a hudu babu sallama kamar sallar azhar ko la'asar ko isha wanda kuma wannan akwai ka'ida amma game da sallar dare da take nuni zuwa ga cewa ana so sallar ka ta dare ta saba wa sallolin da ka saba yi a wuni shine duk raka'a biyu kai na kai sallama to haka kuma wajen adadi ga adadi ma anan annabi ya ce kai ta yin biyu bai faɗa adadi ba shi kuma yana yin adadi 11 saboda sai a shekul albani ya hada wannan adadin cewa to in kana bibiyin kakka wuce adadi amma galibin malamai har cikin sahabbai sai suka fahimci wannan ya baka dama kana iya wuce adadin of course idan ka tsaya daidai sha ɗaya ya fi maka kama da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai fa sahabbai da na bayan su suna wuce sha ɗaya ɗaya so da ka ka ɗauka cewa rikici ne wanda ya wuce sha ɗaya ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce kar a wuce sha ɗaya ba ina fata mun fara ba umarni bane umarni da aiki idan suka saba ana daukan umarni ne a kyala aiki wannan shine kaida usulu da kusan kowa da ya karanta koda kankan littafi usul fiqi ya santa da kuma karin manta ita kanta wannan ibada ana magana ce akan ibada mustahabbiya to bai kamata ta zama sanadiyar rikicin da ya raba kan musulmi ba bai kamata ba har kamar da rikicin ya girma ya girma har ai ta fitina akan akan adadin rakawoyi ko akan yin sallama a waje kaza ko ba yin sallama a waje kaza bai kamata ba sam dan shi hadin kan musulmi da zaman sa matsayin al'umma dai shi kuma yana daga cikin lawazim na kasancewar su al'umma wanda in suka rabu da shi za su ga cikin irin bala'in da yanzu musulmai suke ciki Allah ya kyauta yace a infarada bi ikhrajihi al-bukhari bukhari ya kaɗaita da riwayarsa sai dai wannan magana tashi akwai wahami a ciki cewa bukhari ne kadai ya ruwaito ta ba haka ba Imam Bukhari ya fitar da ita Muslim ya fitar da ita ta wannan hanya zuwa ga Sayyidina Abdullahi dan uwa wallahu a'lam wa akhbarana al-Kharuqi qala akhbarana Abu Amir al-Azdi qala akhbarana Abu Bakr al-Ghur al-Ghuraji qala anba'ana al-Jarrahi qala haddathana al-Mahbubi قال حدثنا الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلى النافلة cikin dare ne ko da rana ne bibiyu ake yin ta wannan riwaya ce daga cikin sunan Abi Dawud da Tirmizi a jami'in sa da Nasa'i a cikin sunan dinsa da Ibn Majah da sauransu sai dai kamar Tirmizi yake faɗa ɗaliban makarantar shu'uba sun yi saɓani game da rafa'insa izuwa ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma waƙafa shi ga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda da ƙarin cewa salatul layl kaga akwai ƙarin wannan hari ce to sun yi wannan saɓanin a a a don haka wasu suna ganin cewa abin nan ne mauqufi ne a Ibn Umar wanda ya zo da wannan ƙarin salatul layl wannan hari da aka dara kutani biyu a cikin al'ilal sai yake cewa aliyun al'azdi za'ifu wanda ya ce ya wanda ya ƙara lafazin za'ifi ne to kaga ya zama ya ƙara abin da fiƙad ba su ƙara ba idan shi za'ifi ne kamar yadda dara kutani ya faɗa to ya zama munkari kenan idan shi fiƙa ne ya zama shazi kenan wallahu a'lam al-imam an-nasai shi ma da ya kawo isnadin ya kawo shi yace hadha indi khata'un hadha al-hadith indi khata'un wannan riwaya mai cewa salatul layli wan nahari a wuri na kuskure at-tirmidhi sai yake cewa ra'a ba'du ahli al-ilmi anna salatal layli wan nahari masna masna wasu malamai suna ganin cewa ko da hadisin bai inganta ba ta fuskar ambatan dare da wuni a amma dai haka ka'idar take game da sallar dare da sallar wuni ta nafila ana yin ta ne raka'a biyu ma'ana za ka yi sallar duha ko raka'a hudu za ka yi ko shida za ka yi ko takwas za ka yi ana dai buƙatar kada ka yi sallama bayan kowace raka'a biyu haka in za ka yi nafila ta kafin sallar azhar sunan rawatib in za ka yi raka'a hudu ana dai buƙatar kada ka yi sallama tsakankaninsu kuma gani kuma wannan shine magana mafi inganci a cikin maganar malaman fiqh saboda bambanta sallolin da sallolin farilla na'am ai sallama da kansu kad eh kai ana ana bukata kada kai sallama tsakankani wato bayan kowace raka'a biyu kai sallama bayan kowace raka'a biyu kai sallama jazakumullahu khair وقال وقال بعضهم صلاه الليل مثنى مثنى suka ce wasu kuma suka ce sallar dare raka'a biyu wa amma salatu tatawwu ibn nahari fa arba'u amma sallar nafila da rana ana iya yi hurhudu wa huwa qawlu sufyan ath-thauri wa ibn al-mubarak wannan ita ce maganar sufyan ath-thauri da ibn al-mubarak amma dai mafi yawan malamai kamar yadda ya ambata tun farko suna tafiya zuwa ga cewa bibiyun ne a kowane lokaci والله أعلم سمالين يتي الباب العاشر في إيكاب أحد الزوجين الآخر daga cikin mustahabban abubuwa game da sallar dare shine miji ya dinga tada matarsa suna tarayya akan wannan alkhairi ko mata ta dinga tayar da mijinta suna tarayya akan wannan alkhairi kar ka dinga yi kai kadai baka tada iyalanka kuka yi tarayya ba in ka tada abokin abokin zamanki ko abokiyar zamanka kaga ka samu ladan mandala alkhairi ka fa'ili sannan kuma ka samu abokin aikin alkhairi wannan shi ma yakan ƙara wa mutum nishaɗi in ya ga cewa suna tarayya da wani قال أخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن ابن أجلان عن القعقاء ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا الله يتي رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ امرأته annabi ya ce Allah Ubangiji ya ji kan mutumin da ya miƙe cikin dare zai yi sallah sai ya tada matarsa fa sallat ita ma ta yi sallah fa in abat in ya tashi ta taƙi tashi nadaha fi wajihal ma'u ma annabi ya ce babu laifi ya ɗebo ruwa ya yafa mata a fuska ya yafa mata ruwa a fuska ko ya fesa mata daga bakin shi ta tashi don bacci ya sake ta ya ce fa inna rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fa sallat hakanan ubangiji Allah ya ji kan mata da ta miƙe cikin dare tana sallah wa aiqabat zawjaha kuma ta tashi mijinta fa sallah shi ma yi sallah fa in aba idan ya ki tashi nadahat fi wajhihi alma'a babu lafi ta fesa mai ruwa shi ma a fuska amma ya kamata san irin mijinta tukunna ko tun farko tun za ta yi aure ta sauri mijinta in an mushi haka zai ga cewa ba raini bane ka san maza suna da san girma amma dai ya halasta ta yi mushi haka ko da cikin raha ne ta fesa mai ruwa ko ta dan watsa mushi a fuska ko ta tashe shi da wata dabara cikin dabaru kamar ta zo da alam daidai da kunnen shi ta kara mai sai haba sabitu ka tashi mana dare yayi asuba ta yi baban wane ka tashi misali ya halasta kuma aikin alkhairi ne kuma kai an tashe ka kar kai fushi ka tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bata wannan izinin karfin da kake gani kana da shi na karfin wai kai mijinta ne to ai ko kusa da ƙarfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shine annabin da Allah ya aika ma kai da ita ai bai kai ba dan kai an maka wannan bai dace ka ce shikenan ai ta karya dokakka ka ka rufe ido ba kunya ba tsoron Allah kamar ta cewa annabi ne annabi ne yace ai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mace dama ta yi wannan ainihin abu ta tada mijinta hadisi ne kuma wanda yake sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da Abu Dawud da Ibn Majah da Nasa'i a cikin Sunan da Ibn Khuzaima da da Ibn Hibbana da Hakim da Baihaqi ta hanyoyi daban-daban An-Nawawi ya inganta hadisin ya inganta hadisi a cikin Al-Majmu' wa akhbarana Abdul Wahhab ibn Mubarak al-Hafiz قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي قال أنبأنا ابن أخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي حدثنا هارون بن عمر قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثني شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نبي إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا ليلتئذ من الذاكرين ليلتئذ من الذاكرين lillahi kathiran waz-zakirat idan idan mutun ya tashi matarsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za su na cikin lissafin waz-zakirin Allah kathiran waz-zakirat shi da ita suna cikin lissafin musulmi masu yawaita ambaton Allah maza da musulmi masu yawaita ambaton Allah mata haka wannan ai abu ne mai kyau kwarai da gaske wannan yana cikin kitabu tahajjud na ibnu abi tahajjud na ibnu abi dunya da isnadi wanda yake kyakkyawa haka na limamu abu daud ma ya ruwaito shi ta wata hanya daban da al-bazzar da nasa'i da sauransu malam ya kada cewa wa qala al-qurashi wato ibnu abi dunya yake wa haddathani al-husayn ibn abdurrahman husayn ibn abdurrahman ibn abbad ibn al-haytham al-fazari kenan قال حدثني بعض أصحابنا wani daga cikin malamanmu ya gaya mun qala yace qalat timra'atu habib ibn muhammad ibn abi muhammad habibu abi muhammad akwai malam habib ibn habib abu muhammad wanda an ambace shi a wani waje habib ibn muhammad al-ajami abu muhammad al-basri ɗaya daga cikin zuhadu ne mutanen ƙasar basara matar kuma kamar yadda ba a cikin tafin sifatu safwa sunanta amra wata ustaziya ce ya aura malam da ya aure ta cikin dare wa qadin tabahat laylatan wa huwa na'im sai ta farka ta tarar yana bacci wa ambahatu fi sahari ta yi ibada ta can kusa da asubahi sai ta tashe shi wa qalat lahu sai ta ce mishi qum ya rajul ce ranka ya dade a miki a tashi faƙar zahaban lailu dare ya ƙare gaba ɗaya waje an naharu haggari ya waye kana ta bacci mata suna ta ibada kana ta bacci wa baina ya dai ka tsariƙun ba'id ga wata hanya mai nisa ta samun wato tsira a gabanka mai tsayi hanyar wa zaduna ƙalil ta ce kuma ga shi guzurinmu kaɗan ne wa ƙawafilus salihi na ƙad sarat karafkan mutanen kirki sun riga sun wuce mu bare su rage mana hanya kuddama na sun yi gaba wa nahnu qad baqina mu kuma mun tsaya a baya saboda ka ta bacci daga ka tashi ibnu abi dunya ya ruwaito wannan a cikin kitabut tahajjud kaga kenan za a iya yin wani abu wanda ba dole sai watsa ruwa ba kaman yin magana ko makamancin haka idan aka ga mutum an mushi zai zai tashi وقال القرشي وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو يوسف البزار أبو يوسف البزار يرويته قال يتي تزوج رياح القيس امرأة رياح ابن أمر القيسي ɗaya daga cikin wato shi ma ubadu ne a garin basara san garin basara cike yake da sufai ubadu a wannan zamani na tabi'ai ya auri wata mata fabana bi ya tare a gidan wannan amarya falamma asbaha da gari ya waye kamat ila ajiniha sai ta miƙe zuwa ga kullu da aka dama za a yi kamar masa ko gurasa ko wani abu na karyawa faƙala sai ya ce mata launa zartin ra'atan takfiki haza me zai hana ki duba mai aiki ki samo ya aiki mana ta dinga miki abinci ta dinga miki girki ke kina sayyida kamaki faqalat tace innama tazawwajtu riyahan alqaisi ce a aran kai dade ai miji na sunan shi wani ta kira sunan mijin nata da take magana da shi walam arani tazawwajtu jabbaran anida ni ban dauka na aure wani mutum ne mai taurin kai wanda bai jin magana ba na dauka mutum ne mai saukin kai wanda ya san abin da yake a duniya ya san kuma abin da yake nema a wurin Allah an ce mun ustazi ne kai amma na aure ka kana ta bacci gari ya waye kuma ni ko baka so ni kuma ne aikin gida wato yadda baka yin ibada da dare baka so ni kuma na samu ladan ladan aikin gida ko tace falamma kana lailu nama liyahtabira da suka wannan magana da dare ya ƙara yi sai ya bacci yana so ya gwada hankalinta faqamati rubu al-layli ta miƙe ɗaya bisa hudun dare sun manadatu sannan ta kwalla mai kira ta ce ƙum ya riya ta ce malar riyahu a tashi algata malan a tashi faƙala a ƙumu ya ce zan tashi zan tashi ki haƙuri ganin zan tashi faƙamatin rubu al'asa ta ƙara yin sallah ɗaya rubu'in sun manadatu ta ƙara kiran shi faƙala a ƙumu ya ce na ce miki zan tashi ganin nan tashiwa faƙamatin rubu al'asa ta ƙara yin sallah sun manadatu ta ƙara kiran shi faƙala a ƙumu ya ce na ce miki na tashi ko da Allah ki bar ni haka faƙalat madallai ta ce to dare dai ya ƙare wa askaran muhsinuna masu neman kyautatawa kansu sun riga sun yi rindina sun tashi sun haɗa rindina ta masu aiki wa anta na'im kai ku kana nan kana ta bacci laita shi'iri man gharrani man gharrani bika ya riya ce kai cona nayi nadama wai wane ne ma ya ruɗe ni har na aure ka da ya ban ɗauka haka kyau a gwananta da kaifin harshe ta fara tunanin cewa ashe ashe ba uzbayar take tsammanin shi bane a ji faɗin malam ka aikata aikin shi ko za ta fito ta fara poste ta fara neman shawara a gun yan yan please hide my id to ya tawar wani miji tana tsammanin mai bauta Allah ne ashe bacci yake kullum yanzu ya za ta yi Allah ya kyauta malam ya sake cewa وقال القرشي وحدثني محمد بن أبي بن يحيى بن أبي حاتم محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي يا فأمن قال حدثني أبو جعفر السائه أن القاسم بن حمار القاسم ابن حمار كو ال wani riwaya kuma yazo da Al-Haytham ibn Jammaz wanda kuma shine yafi inganci asalin sunan mutum da ba ai ba a ɗige-ɗige ba ne sunan ya rikice kuma alƙasa ƙala kanatli imra'atun latanamun laida shi ina da wata mata wadda ba ta bacci cikin dare wa kuntu la asbiru ma'aha ala zalika ni ko ba na iya haƙuri ina son ta zo kusa da ni ina son mai mu'amala ita kuma ta yi ta sallah ta yi ta sallah wato mata sun daɗe suna sallah malam da daddare wa kuntu idan na istu ta rusu alayyal ma' idan na yi fara gyangyaɗi annu'as bacci ya fara kama ni sai ta dinga ta rushe alayyal ma sai ta dinga yaya famun ruwa wato na bihuni tana faɗakar da ni tana tashi na wata ƙulu tana ce mana amma ta stahayi min Allah haba haba algata mala kai baka jin kunya Allah ne min hadha alqatit kana ta munshari shine alqatit fa wallahi in kuntu la astahayi min ma tasnau ce wallahi to ni dai ina jin kunya a ce mijina zai kwanta ya ta bacci yana ta munshari ni kuma na farka ce in baka jin kuya ne ina jin kuya so da haka wallahi ba za ka baccin nan kaga duk mu ji wanda ya tashi ya mari kudaran shi baya so kuda bai gamsu ba ba sa kai duka ko ya zagi ko ya saki sai dai ka tashi kai sallar kuma ka yi tutaniyarka karka ce kawai za ka yi ne dan ta tursasa maka ko kuma ba za ka yi ba kai ta mata yan dabaru na wancan da yake cewa ina zuwa ina zuwa har lokaci ya kure a daga sai dai abun kunya ne kamar ce mace tana ta sallah kai kuma kana ta bacci ya kamata kai ma ka tashi kai in kuma kana da uzuri kamar yadda muka ambata ta yi uzurin ka mai karɓaɓɓe ne ka wuni kana aiki ka dawo a gajiye yanayin sana'arka ko yanayin aikin da kake ko harkar da kake ta hukunta ba za ka iya ko kuma yanayin lalacin ka ya riga ya zama maka neco to kai kokari ka dinga waɗancan dabarun na yin sallah da wurwuri tsakanin magarba da isha da yin sallar isha a jami'i da yin sallar asubahi a jami'i kuma da zarar an yi sallar isha kai abin da za ka yi kai wuce kafin kai bacci ta tashi ka sai ka ce mata a'a keki ni na riga na yi nawa tun a masallaci ne nawa kafin da shigo ko kuma kana shiga jima'a to ni fa na yi sallata kar ki tashi an jima kina sallah ki matsa mu a sama da tunda dai kai ba za ka yi hoɓɓasa ka kamo ta ba wafi zalika fayyata na fasil muta na fi so har yanzu wallahi akwai irin wannan cases ɗin da yawa mu mukan samu labarin su irin wannan cases ɗin na rigingimu akan yawan ibadan wasu mata musamman ka je ka aure wata alaran miya wadda ta riga ta saba da kwan ta saba da cin dare ko wata mashahuriyar yan boko wadda sun saba da irin wannan katin da ake ce ma TDB zaka zo ka tara tana ta yin aikin ta kai kuma kana so kai bacci to akwai irin wannan yanayi والله أعلم آه الباب الهادي عشر في ذكر من نبه في نومه لقيام الليل akwai kuma waɗanda aka samu ko dai mala'iku ko wasu halittu suna tada su wanda mata shi bata tashe shi ba amma Allah zai aika mishi da wata halitta cikin bayin Allah a cikin mafarki sai ya zo ya farkar da kai ko ya tashe ka wannan ma yana cikin karama wasu cikin waliyai kamar da zamu zo musu malam yace akhbarana abdul wahhab ibn al mubarak qala anba'ana abul husayn ibn abdul jabbar qala haddathana muhammad ibn ali ibn al fati qala anbana anba'ana ibn akhimimi qala haddathana ibn safwan qala haddathana abu bakr al qurashi qala haddathani harun harun ibn abdullah al baghdadi kenan al bazzaz yace qala haddathana ibrahim ibn abdurrahman ibn wannan dan gida abdurrahman bin mahdi قال حدثني يحيى قال حدثنا هشام بن زياد أخو الألاء قال يتي كان الألاء بن زياد يحيي كل ليلة يحيي كل ليلة جمعة ya kasance yana raya daren kowace juma'a amma da ya zo a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana keɓance daren juma'a ko wurin juma'a da wata ibada ta musamman saboda idan mutum ya ce bari ya ware wannan dare kadai ya dinga yin ibada wannan saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma idan kana yi sauran daren raki har kuma ya fado juma'a to wannan babu laifi fa wajada laylatan fatratan fanama wata rana sai ya ji kasala na'am mutum e an hana abinda hadisin ya ce an hana keɓance juma'a wunin ko daren juma'a ran alamis da dare da wata ibada ta musamman sai kamar ibadar juma'a kaga ai ta zo ne a yi ta a juma'a kamar ibadar yawaita salati ya zo a yi ta a juma'a kamar ibadan karanta kafi ya zo mawqufan cewa ana yi juma'a to kai ka kirkiro wani ko ka dauko wani abu da aka faɗa wa waje sai ka ƙara a juma'a musamman wannan ba daidai bane ko ka ƙara a daren juma'a amma idan kana yi ne kawai yadda ka saba sai ya faɗo maka a juma'a ba tare da ka nufaci keɓance ta ba to wannan ya halasta insha Allah to yace da ya kwanta bacci ranan ya ji kasala وقال لأسماء سيتي وماتسا إذا كانت ساعة كذا وكذا فأيكذيني إذا اللوكتي كذا يكتاشين قالت نعم تتوشيكن لتما كسي بتي أكتا فأتاه آت في منامه سيواني مي زوا يزو مسا تكم مفاركي فأخذ بناسيته يكام غوشنسا كمان زي مشروكو يا هكا وقال يتي لشي يبن زياد قم فاذكر الله yadhkurka tashi ka ambaci Allah zai ambace ka qala fama zadat tilka sha'aratu qa'imatan hatta mata didi inda wannan halitta ya sa hannun shi a didi goshe shi har ya mutu gashin wurin yana nan bai canza kama ba bai yi farfara ba bai zube ba didi inda abin nan wannan isnadi duk da yake yana da yana da rauni amma yana da mutaba'a wanda take tabbatar da cewa kyakkyawar riwaya ce a cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da littafin karamatul auliya na hibatullahi allalaka'i da kuma abu nu'aymin a cikin hilatul auliya wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathana al-abbas ibn al-fadl al-azraq qala haddathana abdul wahid ibn safwan qala haddathana yahya ibn sa'id ibn abi al-hasan qala kana abu kana abi sa'id babana mai suna sa'id ibn abi al-hasan kenan sa'id ibn yasar al-ansari al-basri yake cewa ya kasance idza janna al-layl janna alayhi laylu kama fatawadda idan dare yayi sai miki sai ya alula summa amada ila mihrabi sai ya je mihrabin sa shine abinda muka fada a darasi da gabata wuri da mutum yakan ware a gidansa na ibada yadda kake da wurin cin abinci da wurin kwanciya da wurin dafa abinci da wurin yin tsugunno da wurin karɓar baƙi da ya kamata kuma a ce a gidanka kana da wuri na musamman kuma na ibada wani ɗan musalla haka ka keɓance shi babu laifi ya zama a falanka ko a waɗakanka babu laifi ka aje wata dadduma a wurin da wani ƙur'aninka da sauransu wannan bai cikin sabon abu ko kuma abin da ya ce kayi riya magabata suna yin haka ka dinga yin ibada a wajen falam yazal qa'iman hatta yusbiha sai ya je ta sallah har asubahi ta yi qala qala abi babana yace mun fanimtu zata lailatin an waqatin ladhi kuntu aqumu fi wata na sai bacci ya galabaice ni ban tashi yadda na saba tashi ba fa idza shabun jamilun qad waqafa alayya sai na mafarkin ga wani mutum matashi kyakkyawa ya ya tsaya a gabana fa qala qum ya sa'idu ila khairin ma anta qa'imun ilayhi idza khairi ma anta qa'imun ilayhi sai ce mini kai sa'idu tashi ka tafi zuwa ga abu mafi alheri wanda in ka miƙe za ka samu alherinsa ƙultu wa mahuwa na ce menene shi ƙala ƙum ila ta hajjudika tashi ka yi ibadar da ka saba yi cikin dare fa inna fihi rida rabbika akwai yardar ubangijinka a ciki wa hadda nafsika da kuma samun rabauta ga kanka za ka samu rabon duniya ka samu na kiyama wa huwa sharaful mu'minina inda malikihim yawmal qiyamah kuma daraja ce ita qiyamul layli a wajen bayi mu'minai a wajen Allah ubangiji madaukin sarki ranar alkiyama qala yace fa haddathtu bihi akhi alhasan da babana ya gaya mana wannan labarin sai na bashi labari da sai na ba abokina labari nace kaji kaji kaji kaji kaji labarin faƙala sai ce wa kad bafa bi hadha shabu allazi abafa bika qadima oke shi wanda yayi mafarkin ne ya bada labarin kenan ko yace wannan a a saurayi nima ya taba zuwa ya mini irin wannan abin da ya maka fama zakartuhu li ahadin hatta al'an ban taba ba kowa labari ba sai na rufe baki na nayi gum walaula annaka zakartahu ma akhbartuka ba dan ka ambata bane ba zan gaya maka wato ya ɓoye don gudun kada ya zama cewa ya ba da labari an ƙaryata ko an ga kamar yana riya ko wani bai shiga cikin zuciyarsa na jiji da kai duk yake wannan isnadi ne mai rauni kwarai da gaske za ka yi cewa ma isnadi ne wanda yake mabu'i saboda al'abbas ibn al-fadl din can al'azraq malamai sun ƙaryata shi kamar ya ɗan ma'iru da wasu su amma dai labari ne da ake ambato dama kuma ba dai hadisi ne marfu'i ba وقال القرشي وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المجبر قال حدثنا صالح المري قال حدثني زياد النميري قال أتاني آت في منامي فقال yace wani mutum ya zo mana cikin bacci na sai ya ce mini kum ya ziyadu ila ibadatika miƙe ka tafi kai ibadarka min tahajjudi wanda ka saba yi tashin dare wa haddika miƙe ka samu rabonka min ƙiyamin laili na ambaton Allah da ibada cikin dare fa huwa wallahi khairul laka min naumin yuhinu badak na rantse maka da Allah ka tashi cikin dare kai ibada shi fi maka alheri fiye da wannan baccin da yake raunata ka wa yankasiru laha qalbuka wanda ke lalata maka zuciya qala fastaiqaztu fazi'an sai na miƙe firgigit thumma galabaniyan naum sai bacci kuma sai na ƙara komawa bacci kuma fata ni zalika aw ghayru sai sake dawowa ko shi ko waninsa fa qala yace kum ya ziyad nace maka ka tashi ziyadu fala khaira fi dunya illa lil abidin ci duniya ba ta da wani alheri ga mutum in baya cikin masu bauta Allah qala fa wasabtu fazi'an yace to nan da nan kawai sai na miƙe na tashi wannan isnadin shi ma yana da rauni saboda Dawud ibn al-Mujabbar akwai da shi da Dawud ibn da shi da Salih da Salih wanda yake sama da shi kenan Salihu al-Murri Saru ibn Bashir ibn Wadi al-Murri dukkaninsu masu kissa ne waɗanda ba su da nagarta ta fuskar hadisi da dama kuma irin wannan kisoshin a wurinsu ake jin su ko labarai ne na da da na yanzu al'imamu ibn abid duniya ya ruwaito shi da addinawari a cikin mujalasa da abu nu'aimin a cikin hiryatul auliya wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathani hakim ibn ja'far hakim ibn ja'far mai riwaya daga wancan mutumin salihun al-murri ne قال حدثني حبان الأسود قال حدثني عبد الواحد بن زيد قال أصابتني أصابني علة في ساقي نتبج الروني أساونا أكفاتا فكنت أتحامل عليها للصلاة sai na zama ina ta daurewa kafar da ciwo amma haka nake faɗi tashi daga nayi sallah fa qumtu alaiha min al-layl wata rana sai na miƙe ina sallah da kafa fa'ujihittu waja'an sai ciwon ya galabaice ni fajalastu sai na samu wuri sai na zauna sun malafaftu izari fi mihrabi sannan na naɗe jikina wato na lulluɓa da izarina a wurin da nake sallah wawa da atu ra'asi alaihi na mai da shi kamar filo na ɗaura kaina a kai fanimtu sai na kama bacci kamar ka kama bacci a masallaci fa baina ana kazalika idza ana bi jariyatin tafuqu duma husnan ina cikin bacci sai ga wata budurwa wadda kenta ya wuce kan FBB san kaga FBB haka wataƙila tun a zamanin sa akwai FBB mai kyau yace to ta wuce kan FBB a a a yace tuhziru baina jawarin muzayyinatin tana tafiya tukhtiru tana tafiya khatar haka tana tattakawa baina jawarin tsakanin wasu ƴan mata sa'o'inta muzayyanatin wanda suka sha kwalliya suka ci ado hatta waqafat alayya sai ta tsaya akai akaina wa hunna khalfaha kamar wata ƴar sarki ce haka hala da da tawagganta su kuma suna bayanta fa qala sai ta ce din fa qala li ba'dihinna sai ta ce wasu daga cikin su irfa'ana ku daga shi wala tuhijnahu kada ku wato kada ku daga shi da ƙarfi da zai ji wahala kada ku daga shi yadda zai farka shine wala tuhijnahu kuma daga yaro a hankali daga wurin da ya kwanta a mai da shi wani waje ba tare da ya farka ba a natsa kenan za a ce ku an daga shi a natse fa aqbalna nahu sai suka tunkaro ni fa fahamalatna ne anil ardi suka daga ni daga ƙasa sun makalat da gairihinna min aljawari allawati ma'a sai ta ce wasu kuma daban ofurishnahu wa mahidnahu kuma kuma shimfiɗa ku gyara mai shimfiɗa wa wadda ina lahu wa saddidnahu ku samu shi abun kwanciya a kai da filo kala fafarashina ta hati saba'a hashaya sai suka shimfiɗa min katifa ninki bakwai wato kama ce abin nan ne buzu wani kan wani ko siririyar katifa haka ko bargo ko makamanci haka har guda bakwai lam ara lahunna fi duniya mithlan ban taba ganin irin su a duniya ba wa wada'ana tahta ra'si murafiqan khudran khudran hishaya sannan kuma suka sanya wato wani abin nan wani abin kamar abin aje turare ko abin aje su zobe da hula sukan yi haka a wurin kwance su kamar yadda ake yin abin nan kusa da gado ɗan tebur ƙarami haka wanda za ka miƙa ka aje hularka ka aje agogonka ka zo bacci bayan ka hau gado akwai ɗan tebur mai ɗan abin nan haka ya ake ci mashi ne kamar stool haka ko side drawer to irin shi to to su suka sukan aje kaman tasa ce sai aka aje masa inda zai iya aje wasu abubuwa a kusa da shi yace shi ma mai kyau ne a kore haka an saka mishi kyakkyawan launi summa qadatul lawati hamallani ij'alnahu alal furshi ruwaidan wanda suka dauke ni suna rike da ni ko sun canza min waje sai aka ce to ku dawo da shi kan wajen kwance shi a natse wala tuhijnahu kaddi ku tashe shi fujiltu ala tilkal furshi aka maida ni kan wannan ababan kwanciya wa ana anzuru ilaiha wa ila ma ta'muru bihi min sha'ai ce ina kallanta ina ganin abin take fadi thumma qalat sanan sai ta ce ukhfufnahu birraihan ku fesa mishi turare to arrihan ba turare da ake fesawa na ruwa ba turare ne wanda ake cakuɗa shi da fulawoyi irin da kamar indiyawa suna yi ko wasu 'yan gayu haka a baza fulawa akan gado amma tana ƙanshi kamar furanni haka sai aka fiffesa mashi wannan furanni kala ya ce fa'utiya bi yasmin yasmin yasmin da ake sa mutane ya sunan turare ne da sunan wani itace ne da ake turare da shi da fulawoyin shi fa huffat bihil furush sai aka aka zuzzuba akan gadan sun makamat ilayya fa wada'at yadaha ala mawdi'i illati sanan ta miƙe kuma ta saka hannunta a daidai inda yake mini ciwo inda ya kumbura ko inda targade yake ko karaya ko makamancin haka a allati kuntu ajidu fi saki inda yake min ciwo a kafata fa masahat zalikal makana sai ta shafa hannunta a wajen biyadiha da hannunta sun makala ta ce qum shafakallahu ila salatika ghayra madrurin tace tashi da izinin Allah Allah ya warkar da kai tashi ka tafi zuwa ga sallarka ba tare da ka samu jin ciwo ba fastai qaztu yace sai na miƙe wallahi na rantse muku da Allah wa ka'anni nushittu min iqali kaman an kwance ni daga dauri daurin tankila famastakaitu tilkal illata ba'da lailati tilka daga wannan daren kafan nan bata ƙara mun ciwo ba wala zahabat halawatu mantifiha min qalbi ya ce kuma ban daina jin daɗin taɓa ni da ta yi ya ji wani shokin da ta taɓa shi ce ban daina jin wannan daɗin a cikin zuciyata ba da na tana sai in ji wani daɗi da magana da taimun da bakinta cewa ƙum shafakallahu ila salatika gairu madruri ya tana daɗin murya kawai sai ji yana murmushi shi kaɗai wannan riwaya ita ma tana cikin tafin kitabun tahajjud na ibnu abid dunya da ibnu asakir da dimashq yace wa qadru wina an Abdul Wahhab ibn Zaid qala annahu qala nimtu an an wirdi laylata wata rana nayi bacci ban yi ibada da na saba ba fa idza ana bi jariyatin lam ara ahsana minha wajha sai ga wata mata ban taba ganin kikkiawa irin ta ba budurwa alaiha thiyabu hariri tana sanye da tufa na alharini wa fi rijliha na'alani wan na'alani tusabbihani tana sanye da takalmi takalmin kuma yana tasbihi isin da ta taka shi tasbihi yake wazzimamani tuqaddisani sannan kuma igiyar takalmin su ma suna ta tasbihi su ma wani ta kulu tana cewa yabna zaidin jidda fi talabi yana ce mishi kai dan zaidi yi kokari ka same ni ni dinnan taka ce amma ta shi kai kokari fa inni fi talabika ni ma ina neman ka thumma ja'alat taqulu sai ta dinga yin magana da wake tana cewa man yashtarini wa man yura sakani ya'manu fi ribhihi min al-ghabani tace man yashtarini duk wanda zai saye ni wa man yura sakani wanda za a nuna mishi gidan makwanci na a ce nan ne gidanka ya'manu fi ribhihi min al-ghaban to wannan ya ci riba a kasuwancin shi babu babu al-ghaban shine kaman a mai 419 ko a cuce shi ko a yaudare shi babu yaudara faƙultu fama sama nuki tana ce mashi ta mace wato menene kudin naki menene farashinki kala ta ce ta ce mashi tawaddudullahi ma'a mahabbatihi wa tsuri fikirin yusabu yushabu bil hazan ta ce tawaddudullahi farashi na shine ka kaunaci Allah ma'a mahabbatihi ka so Allah ka so gamuwa da Allah wa tsuri fikirin kuma ka daɗe kana tunani akan al'amarin lahira yushabu bil hazani kuma wannan tunanin naka ka cakuɗa shi da damuwa damuwa game da zunubanka damuwa game da makomaka faƙultu faman anti to wake wace ce ne kala ta ce limalikin la yuraddu li samana min min khatibin qad atahu bithamani tace ni wata baiwa ce ga wani mai mallaka ta wanda ba a mayawwa da wanda yazo nema na kudin sa duk wanda yazo yace yana so na iya kawo kudin tambaya ko kudin sadaki to ba za a ce ba za a bani ba za ba za a bashi yace fanta baha wa ala ala nafsihi alla yanama al-layla sai ya farka wato halawata huri ini ce ta kawo mai ziyara sai ya farka ya ce to Allah ya so da gari ya daina baccin dare ya kama ibada gadan-gadan wannan yana cikin littafin Hilyatul Auliya na Abu Nu'aymin da tarihi Dimashqa dai isnadoji ta fuska isnadi ba su tabbata ba amma labarai ne da ake kawo su a majalisai don isti'inasi don kwadaitar da mutane tunda asalin ibada tabbatacciya ce ko ko ka ga mafarki ko baka ga mafarki ba a hakikanin gaskiya abu ne tabbatacci cewa Allah madaukakin sarki yana yin baiwa da falala ga masu irin wannan ibada wabil isnadi qala al-qurashi wa hadathani muhammad ibn husayn qala hadathani yahya ibn isa ibn dirar as-sa'di qala hadathani darim al-hanafi an aun ibn abi shaddad anna rajulan cewa wani mutum kana yakun min al-layli fayuhyihi salata yana tashi dare ya ta sallah fa fatara an zalika sutranan sai ya samu kasala ya daina yi fa'atahu atin fi manami sai wani yazo mai cikin mafarki fa kala yace mishi laqad kunta ya fulanu tudarikul khitbata fama qassara bika an zalika ce da ka kasance kana kokarin riskar kana neman abin arziki na aljanna ya akai ka zama ka takaita ka kasa qala wa ma zaka yace menene abin da na kasa qala kunta taqumu min al-layli da kana sallar dare aw aw ma alimta أن المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة قد قام الخاطب إلى خطبته kai baka san cewa idan mai sallah ya tashi cikin dare yana yi mala'iku sai su ce wannan mai neman auren aljanna ya tashi zuwa ga neman auren shi waye yake neman aljanna shine wanda yake tashi da yana sallah wannan yana cikin littafin tahajjud ibn abi dunya wa qala al-qurashi haddathani muhammad qala haddathani azharu ibn mughith ibn thabit qala haddathani abi wa kana min alqawami lillahi fi sawadi hadha al-layl yace babana ya kasance mutum ne da ya shahara da tashi cikin dare yana sallah qala baban nawa yace ra'aitu fi manami mar'atan la tushbihu nisaa ahli dunya naga wata mata a cikin bacci na bata kama da matan duniya ba fa qultu man anti nace ke ko wace ce fa qalat tace haura ni hur'in ce amatullahi ni baiwa Allah ce qultu sai na ce mata zawjini nafsaki to me zai hana ki aure ni qala tace ukhtubi ukhtubni ila sayyidi ka nemi aure na a gun mai gidana wa amhurni wa amhurni kuma ka biya sadaki na qultu nace mata wa ma mahariki me sadakinki qala tace tul tahajjudi a dade ana sallah da daddare shine tahajjudi shine shine sadakinta wannan ma yana cikin littafin ibnu abi dunya wa hadathani muhammad ibn husayn qala hadathani yahya ibn rashid qala hadathani mudar al-qari qala kana rajulun min al-ubadi qalla ma yanamu min al-layl wani cikin bayin Allah masu ibada ya kasance baya yin bacci da daddare wata rana fagalabathu aynuhu zata laylatin fanama an hizbi wata rana sai idan shi ya galabaice shi jiki da jini wata rana sai bacci ya kama shi fara'a fil manami ka anna jariyatan waqafat alaihi cikin dare yana bacci sai ga kaman wata baiwar Allah wata kyakkyawar budurwa ta tsaya a gabansa ka anna wajhal qamarul mustalir fuskar ta kamar wata yana haske cikin girman sa kenan cikin daren abin nan dararen fararen wata wa ma'aha riqqun fi kitabun tana da wata takarda a hannunta da aka yi wani rubutu a ciki faqalat ta ce a ta ƙara'u a yi hashehu ta ce Allah shiga bata malam ka iya rubutu da karatu ƙala na'am ya ce ƙware ku na iya karanta rubutaccen magana ƙala ta ce mashi faƙara ali hazar kitaba to karanta mu abin da ke cikin nan ƙala ya ce fa'akastuhu min yadiha fa fatahatuhu sai na anshi wannan takarda sai na buɗe ta fa idza fihi maktubun sai na ga rubuta alhad alhad alhatkal ladzatu nawmatin an ghairi aishin ma'al khairati fi ghurafil jinani ta'ishu mukhalladan la mauta fihi wa tan'amu fil jinani ma al hisani tayaqqar min nawmika inna khayran min an-nawm al tahajjud bil qur'ani kiga rubuta cewa al hatka lazzatu nawmati yace jin dadin bacci ya wofantar da kai alhakumut takaso kenan ko an ghairi aishin ka bar rayuwa wadda ta amfane ka ma al khairati na da mata fihinna khairatun matan kirki din nan fi ghurafil janani jinani a cikin dakunan aljanna ka biye ma bacci da bai da amfani ka manta abin da zai sa ka samu rayuwa a ƙarshen rayuwarka bayan ka mutu ka rayu tare da matan aljanna masu kyan hali a ɗakunansu ta ishu mukhalladan inda za ka rayu khalidina fiya abada la mauta fihi babu mutuwa aljanna wa tan'amu kuma ka ji daɗi ka more ka shashar holiyarka fil jinani ma alhisani da waɗannan mata masu kyan halitta ta yakkan min naumika tashi daga baccinka min manamika daga baccinka inna khairan minan naumi lalle abin da yafi maka baccin nan abin da yafi baccin nan at-tahajjud bil qur'ani ka tashi ka miƙe kai ibada ka karanta alqur'ani shi yafi maka daga kwanta ka ci gaba da bacci a cikin dare qala fa wallahi ma zakartuha qattu illa zahaba annin nawm yace wallahi da na tuna wannan abun sai in ji bacci ya dauke daga ido da na tuna wannan irin abu da na karanta da abin da matan ta zama da shi sai in ji kawai na ji wani nishadi na in tashi in ci gaba da ibada malam ya sake cewa wa haddathana muhammad wa qala wa haddathani muhammad ibn qala haddathani ammar ibn usman al-halabi qala haddathani mus misma ibn asim qala qalat li rabi'a rabi'atul adawiyya da ake zigawa wajen ibadan nan wata baiwa Allah mai tsananin ibada tace italantu illatan faqata'atni an tahajjud na taɓa yin wani rashin lafiya sai rashin lafiyan yasa na yanke daga ibada na daina yin sallah wa qiyamil layli da daina qiyamul layli fama kastu ayyaman aqra'u juz'i idan tafa an-nahar tace sai na yi bacci idan gari ya waye da rana sai na karanta abin da na saba karanta da daddare saboda ban da lafiya ta ce lima yi zukaru fi annahu ya adilu yi udar bi kirami lali ya adilu bi kirami lali saboda an ba da labarin cewa a cikin hadisi idan ka makara ko ka samu matsala to karanta da rana ka biya sun marzaka lillahu al'afiyata ana nan sai na warke wa atadat ni fataratun aqibal illa tace amma na riga na saba da wannan baccin sai na kasa komawa ibada ta da na saba wa kuntu qad sakantu ila qira'ati juz'i bin nahari sai na fina tsuwa da cewa in ci gaba da kanta qur'ani na da rana wanka ba anni qiyamul layl shikenan sai na ba qiyamul layl fa baina ana zata laylatin raqidatun ra'aytu fi manami ka anni jufitu ila rawdatin khadra zata qusurin wa nabatin hasan tace ina bacci sai naga kamar wata rana an tunkuda ni an shigar da ne cikin wata fadama koriya mai dogayen gidaje da kyakkyawan fulawoyi babaina ana ajulu fiha ata'ajjabu min husniha idza ana bi ta'irin akhdar wa jariyatin tuqarid ina ta yawo cikin wannan lambu yana bani sha'awa yana burge ni sai naga ga wata yar budurwa tana bin wani tsuntsu wani koren tsuntsu tana bin shi wa ka'annaha turidu akhadha wuta suka kama shi fashagalani husnuha an husnihi sai na tsaya ina kallanta ban ma ga kenta ya ya ya tashi hankali na fa qultu ma turidina minhu nace ne me ke so ki da i kyala wannan tsantsan fa wallahi ma ra'aitu ta'iran qattu ahsana minhu ban taba ga tsantsan da kashi kyau ba qalat tace fa halla uriki shay'an ahsana minhu to zo ina miki abin da yafi tsantsan nan kyau qultu bala nace kwarai kuwa fa akhadhat bi yadi fa darat bi fi tilka rawda sai ta kama hannuna ta ci gaba da yawo da ni cikin wannan lambu hattan tahat bi ila babi qasri har muka je kofar wani bene fa fatatahat ta kwankwasa fa futiha laha aka bude mata summa qalat iftahu babal babal miqa tace a bude mana kofar almiqa kamar a ce wani daki na musamman ko wani falo fa futiha lahu babun sha'a minhu isha'u sai aka bude wata kofa wadda take walqiya kofar tana walqiya istanara min dau'in nurihi ma baina yadayya wa ma khalfi abinda ke cikin ɗakin sai ya haskaka gabana da bayana ko ina haske muka shiga cikin haske fadakhaltu fadakhalat sai ta shiga wa qalat udkhuli tace mun shigo fadakhaltu ila baitin yuha yaharu fihi albasar sai na ganna a wani daki wanda yake tada hankalin gani wanda yake ruda ka saboda kansa fa baina nahnu najulu fihi muna yawo cikin wannan dakin idru fi alana babun yakhriqu ila bustanin sai kuma aka sai ga wata kofa kuma wanda za mu hau kamar za su wata matakala ko wani escalator zuwa zuwa wani wuri kuma daban zuwa wani fadama ko wani lambu fa ahwat nahwa wa ana ma'a sai muka nufi wannan wurin fa talaffa fatalaqana fihi wusafa'u sai ga wasu wusafa sune kaman bayi yan mata masu tarban mutane kaman attendants a wajen biki ko wajen wani abu makamancin haka ka anna wujuhahunna lu'lu'u fuskar su kaman lu'lu'u bi aidihim almajamiru suna rike da kasko irin na turaren wuta shine almajamir fa qalat lahum tace musu aina turiduna ina za ku je qalu suka ce nuridu fulanan zamu je gun wane ne qutila fil bahri shahidan wani shahidi ne aka kashe shi zamu je gurin shi qalat afala tujammiruna hadhihi almar'ata wannan mata ita ma ku sa mata turaren wuta mana qalu suka ce qad kana fi zalika da can tana cikin waɗanda suke da rabo game da haka fatarakatu sai ta bari da ana lissafa ta cikin waɗanda inda ta mutu tana kiyamul laili ita ma za a yi mata wannan tarban amma tana ta bari yanzu ba ruwanmu da ita ta zama gama gari qalat fa arsalat yadaha min yadi da ta ji an faɗa ko sai ta saki hannuna ta cire hannunta daga hannuna wa aqbalat alayya fa qalat sai ta fuskance da take ce mini salatuki nurun wal ibadu ruqudu wa naumiki saddun lissalati anidu wa umriki gunmun in aqalti wa muhlatun yasirun wa yafna da'iban wa tabi wa yabidu tace mata salatuki nurun sallar da kike cikin dare haske ne wal ibadu ruqudun a lokacin da bayi suke suke bacci wa naumiki bacci da zaki kuma saddun lissalati yana hana ki sallah anidun kuma yana sa miki yana yana taurara zuciya wa umriki ghanmun gulmun rayuwa da ke ganin shekaru wata dama ce da aka ba mutum ya more ta in aqalta in kana da hankali wa muhlatun kuma an daga ma kafa ne yasirun dan kankanin daga kafa lokaci ne kankani wa yafna da'iban wa yabidu nan da nan zai wuce ka neme shi ka rasa thumma gabat anni sai kawai ta tafi ta rabu da ni wastaiqastu sai na farka binida'il fajr da aka kira asbahi fa wallahi Rabi'a ta ce na rantse muku da Allah ma zakartuha fatawahhamtuha illa qasha aqli duk sanda na tuna mafarkin na tuna abin da ya faru sai naji hankali na ya tashi wa ankartu nafsi naji kamar ba ni bace summa saqatat rabi'atu magshiyan alaiha tana cikin musu labarin ma kawai ta fadi ta suwa dan dama wali ya ce ta ban mamaki to kaji wannan duk mafarkai ne da ire-iren su na wasu bayin Allah waɗanda suka sami irin wannan wannan isnadin kuma isnadi ne wanda laba asabi yana cikin manamat da tarihu madinati bagdad da kuma at-tahajjud na ibn abi dunya duka sarwaito shi da isnadi wanda yake laba asabi insha Allah kamar yadda muka faɗa dai duka waɗannan dai isti'nasi ne da suke ƙara wa abun armashi kuma ka ji cewa bayan Allah sun dade suna yi suna shiga cikin harkar ibada din nan to kai ma sai ka shiga ciki sai ka samu alkhairi insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله